أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi ya kaddara sake damu a wannan yammaci na lahadi wanda yake shine yammaci na goma sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da 27 ga wata na biyu 26 ko da takwas ga wata na biyu miladiya haihuwar annabi isa ta maryamu alaihi wassalatu wassalam 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani na bakin sabon kwanta a karamar hukumar ningi a jihar bauchi najeriya muna tambayi guda biyu zuwa kafin ci gaba na
mai tambaya ta farko yana cewa idan mutum ya tashi da janaba a jikinsa bai yi wanka ba sai ya ɗauki azumi ne matsayin azuminsa wannan mun sha yi amsawa ko ba wani matsala azumin ka bai shafi komai ba tunda janabar ai ba bayan alfijir ta same ka ba ko inda janaba ta samu mu'mini ne bayan fitowa alfijir to kaga wannan azumi ya kare kuma ramuwa ta kama guda 60 ko da daya amma tunda janabar ba lokacin ta same ka ba ba matsala insha Allah sai wanka ya sallah kawai
mai tambaya na gaba yana cewa shin ya halasta karanta wa mamaci suratul baqara kafin a kai shi a ayin dai a sunnance ne bai halatta ba ko tunda ai kamar da kullum nake shayi mana magana shi idan an ce san manzon Allah to san manzon Allah ba adifa ba ce ba an gane ko ba wai kawai ka ji karsa shi ba ba kuma tare da kwaikwayo da bin abin da ya ce a yi ba an gane shi san manzon Allah na gaskiya ka so manzon Allah fi da kanka kuma ka yi kokarin kwatanta sunna sa bakin gwargwado an gane ko wannan shine san manzon Allah idan da a ce san manzon Allah kawai normal ka ce kana so ne ai mun gaba fa manzon Allah ko mahaifin sai da Ali Allah ya kara masa mun gaba wanda ya ba manzon Allah kariya iya kariya irin bafa manzon Allah Abu Talib wanda dai irin kullakullen Qurayshawa da makircin su din yana kare manzon Allah duk inda suka bullo shi ma zai bullo musu duk inda suka bullo shi ma zai bullo musu karshe na sha karanta mana wayansu baitoci da ya akan san manzon Allah da kuma yadda yake ba manzon Allah kariya wanda baiti ɗaya ko biyu da yake sa wallahi lan yaslu ilayka bi jam'ihim hatta wasida fi turabi dafina fasda ma alayka ghidabatu yake cewa wallahi ba za su iya cin maka ba ya Muhammad ba wani dan mace da zai iya cutar da kai matukan ina raye in ka ga na bari wani bakurai shi ya cutar da kai to sai fa idan na yi fulo da ƙasa bi ma'ana sai na mutu ya ce ka fasa kwai yadda kake son ka fada da ubangijin ka ya ko ka fada ya ce ni ma ba dan kunya ba da kar in bar abin surutu a baya ni ma da ka same ni mai biyayya ga wannan addini naka ya ce domin na riga na sani tabbas cewa addinin ka shine addini ma'ana mafi alkhairi a rayuwa amma ina gudun abin surutu ba wa dangi na baki daya shi yasa ba zan yi imani da kai ba kun ga wannan ai karshen so ne kuma na yi imani ba wani wanda ya so manzon Allah irin mahaifinsa Abu Talib haka ne amma yau gashi ya kwanta rashin lafiya manzon Allah ya je duba shi manzon Allah ya yi iya kokarin sai na ce ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha indallah yana cewa ya kai bakwana ka ce la ilaha illallah in ka faɗi wannan kalmar za ni zan zama shaida ta zama hujjarka a gaban Allah ran alkiyama Allah ya saka aljanna yaki karshe dai yace ya mutu akan tabarkin mana Abdul Muttalib ba haka bane ba mahalli shahid na biyu kuma lokacin da ya da su sai na Aliyu radiyallahu anhu ya zo gurin manzon Allah kaji irin kalmar da yake faɗa wa manzon Allah bi ma'ana ya zo gurin manzon Allah yana mai sanar da shi baffansa ya rasu bi ma'ana wan mahaifinsa ya rasu cewa ya am ya ce ya ya ya ya ya ya ya ya rasulullah inna ammuka dal mushrik kalima ta mani wari ya ce ya kai ya manzon Allah babban ka mushrikin nan batacce ya mutu wa zai binne shi mahallin shahid ammuka dal mushrik babban ka mushriki batacce da ne yake faɗa wa ganshi wannan kalma kaga ya mutu akan musulunci a'a saboda kamar da na faɗa mana kwanakin baya ita wannan kalma da kake kallon ta kwaman ba kwaman ba ce ba duk wanda ya faɗe ta inda da gaske yake har zuciyarsa ba zai taɓa zama a cikin wuta baki ne ba an gane ko ko da yana da laifuka to laifukan nan ba za su dawo da shi a cikin wutar jahannama ba inda ya faɗe ta yana mai imani da ita yana kuma mai aiki da wannan kalma an gane su wannan shine ya kamata mu kiyaye cikin an ce sa manzon Allah shine yin kokarin yi masa biyayya a cikin abin da ya ce a yi da kuma yi masa da'a a cikin abin da ya ce a bari wannan shine son manzan Allah kuma shine kaunar manzan Allah in manzan Allah ya faɗa maka tabbatar daga manzan Allah ne to ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba ka runguma wannan shine son manzan Allah ko ya saba iyayen ra'ayin iyayenka ko ya saba ra'ayinka ko ra'ayin malaminka domin mun karanta ran nan mun gani ko wa za a tambaya muna kabari manzan Allah to Allah ya mana gamda Allah ya ba mu iko da aiki da sunnar manzon Allah qawlan wa fi'lan wa i'tiqad a aikace da kudure a zuci da kuma furtawa da baki na mai tambaya na ƙarshe yana cewa idan kai wa mutum magana na sai ya share ka mm na ji an ce akwai wasu adadi da ake bukatar ka yi wa mutum magana a matsayin uzuri kafin ka daina shin hakan gaskiya to ban sani ba share wadda yi maka saboda kun yi rigima ne a baya bi ma'ana ya yi fushi to abinda da na karanta mana shi ma'anan majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk lokacin da hadisi ne ingantacce duk lokacin da kuka yi husuma ko rigima da wani to shari'a ta ba ku ma'ana uzurin kwana uku na fushi da juna misali ke ba fa an ce ba ba shari'a fa ta ce ai fushin bane ba fushin ba a so kuma manzon Allah ai baya fushi ko kuma kai ka ce masoyin manzon Allah ne ko ba haka bane ba kuma manzon Allah shi baya fushi ma dan an taba shi in kaga fushin manzon Allah to an taba addinin Allah ne kamar da kullun nake faɗa mana muke saba wa kanmu da hakuri an gane ko manzon Allah fa ya fi kowa hakuri to me yasa ba za mu koyi manzon Allah ba kuna ganin irin cin kashi da bakakin maganganu da ake faɗa manzon Allah kun taba ganin inda wani guri manzon Allah wani bai hude ko wani ba ƙureshi ya ci mutuncin shi manzan Allah ya rama ba ya ramuwa manzan Allah sai dai menene masu ya salama mishi kamar irin yadda Hassan bin Sabir ko inda in sun yi waka sun zambaci manzan Allah Hassan Allah ya ƙara masa yadda radiyallahu anhu sai ya tashi sai ya wanke manzan Allah ya bata su tunda har wata rana mun gani asar sun ci mutuncin manzan Allah ƙureshawa sun zamba sun zamba sun yi manzan Allah zambo ya nemi izinin manzo Allah ce ya rasulullah ka bari da Allah in rama maka in maida musu martani sai ya ce to ya zaka iya maida musu martani bayan a cikin su na fito kabila su ce kabila ta ce sai ya ce zan musu zan zambace su zan wulakanta su amma kai zan tsame ka kamar da ake tsama gashi daga zayan tuwo saboda kwarewarsa kai har wata rana manzo Hassan bin Sabit yana musu wannan waƙar ta zamban manzo Allah ce ina ka ko shine ko kuma ɗaya daga cikin sahaban ne yace ughzu wa ruhul qudus ma yace yaƙe su shine ko yace yaƙe su wallahi jibril na yana goyon bayan ka an gani ko har manzo Allah saboda dadin waka da zamban da ya musu manzo Allah har ana ganin tira mai shi an gani ko yace yaƙe su faɗa musu bi mana waka ta manzo Allah dadi to kun ga nan manzo Allah shi ya kare kanshi to da Allah muke hakuri a matsayin mu na masoya manzon Allah an gane ko kuma kun gani aka ce afuwan anil jani manzo Allah mai afuwa ne ga mai masa laifi ku kalli wannan da ya ci mutuncin manzo Allah manzo Allah ce a kawo shi hayyan aw mayitan yace a kawo shi a raye ko a mace amma karshe gashi an kamo shi an zo an daure shi tsawon kwana uku wanda kawai shi kansa ya tabbatar me za a masa kisha shi kashe shi za a an gane ko amma kawai dan ya zo ya halarci makarantar manzon Allah ya ga yadda ake zama tsakanin shugaba da mabiya bayan kwana uku manzala ce ku suke shi tafi abin ya daure masa kai to wannan hikima ce manzan Allah yayi ai ya ga yadda ake tarbiyyar mutane ya ga yadda manzan Allah yake mu'amala da sahabbansa ya gaida sahabbai suke mutunta manzon Allah wanda in suna gaban manzon Allah ko tsuntsu a kansu ma ba zai tashi ba an gane ko ba sa iya kuma hada ido da manzon Allah saboda kurjinin manzon Allah duk ya karanci waɗannan abubuwan to karshe dai ya dawo ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko to kaga wannan me ya kawo kyawawan dabi'u ya kalla to mu ma mu dage muke irin waɗannan abubuwan dan Allah amma saurin fishi da sai kayi ramuwa balle har a zo a waye gari ai kwana uku ba a magana to shari'a ta maka uzuri amma manzo Allah ya ce bayan kwana uku dukkaninku in kuka ci gaba da haka to kuna daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya ce la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ko wa la yanzuru ilayhim Allah ba zai kalle ku ran alkiyama ko ba zai muku ba zai muku ma'ana menene magana ba duk duk masu wanda suka wuce kwana uku ba sa magana da junansu kuma duniyar nan ma kwana nawa ce baki daya za ka tafi ka bar shi ko ya tafi ya baka ko kurunguda ku bace bai dai ku bata baki daya to me abin rigima a ciki duk wanda mun zo ka zo na zo aro ne na yan awoyi kawai da yan kwanaki kowa ya ya hade nashi nashi ya koma gidan gaskiya so da Allah muke afwa in manzo Allah ya ce mafi alkhairin ku shine wanda ya fara yi wa ɗaya magana bayan kwana uku an gane ko in za a shekara baya ma kai in ka ganci kamar sallama kai assalamu alaikum wa rahmatullah kai ya amsa ko kare amsa manzo Allah ce idan bai amsa ba waɗanda suka fi shi daraja da mutunci sun amsa maka suwaye mala'iku to da ka shine a kasa kai ne a sama Allah ya kiyashe mu na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila ja'ala lakum al-laila libasan zamu gani a baya a karatunmu na shekaran jiya za mu gaida ubangiji subhanahu ta'ala yake jan hankalin bayi dangane da ma'ana inuwa kamar da nake faɗa mana cewa duk abin da kaga Allah ya yi magana a kan shi ko ya yi rantsuwa a kan shi yana jan hankalin bawa ne ya tsaya ya tintintini a kan wannan abin akwai abin izina akwai kuma abin lura to Allah ya ce mun aiki yake faɗa alamtar ila rabbika kaifa madda zilla walau sha'ala ja'alahu sakinan sun maja'alna shamsa alaihi dalila za ka ɗauka inuwa kawai tana zuwa ne balashi kawai ka tsammaninka ko to ba haka bane ba ai kuma sannan a tunaninka na biyu me yake kawo me dalilin inuwa rana to sai aka ce ma ka kalla ga wani taki daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana zuwa fitowar rana me yasa ake samun inuwa ya ka samu inuwa ita kuma na rana ta kawo ta ba rana ta kawo ta ba to ana so a gane waccan ma da ranar take to Allah ne ya ga dama ta bayyana ina fata an fahimci abin da kyau kuma sannan shine Allah subhanahu wataala yake cewa thumma qabadnahu ilaina qabadan yasira lokacin da rana ta fito daga ina daga gabas kaga ina ta kore inuwar dan adam yamma amma a hankali a hankali a hankali har sai an zo an wayi gari Allah ya janye wannan inuwar da komawar rana ina yamma ta taƙallasu tanƙusu tanƙusu shay'an fa shay'an in wannan tana raguwa a hankali a hankali har a zo kuma daidai da ma'ana tana kan wannan bishiya ko tana kanka za ka ga yanzu inuwar ba inda ta mazaya ba ta mazaya yamma ba ba ta mazaya gabas ba me yasa saboda ranar ta taki to duk gotawa idan kuma ranar ta ɗan gota kaɗan ta yamma to za ka kuma gwargwadon gota wadda kaɗan gwargwadon yadda ino ka kuma ta mazayo ina gabas wannan kuma shine faiku an gane ko daga fitowar rana zuwa ma'ana takewarta shine zillu daga kuma ma'ana takewarta zuwa karkatawar inuwa zuwa gabas karkatawar rana zuwa yamma wannan kuma shine alfaiku an gane to shine Allah yake cewa thumma qabadnahu ilaina qabadan yasira a hankali sai kuma tana menene ana rage ta ana rage ta ana rage ta har ta koma menene babu to wannan ma aya ce da zaka gane girman Allah da buwayar Allah to shine kuma Allah ya ci gaba dai da karantawa bawa ayoyinsa yace huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan shi ma zaka dauka abin ba tsari yace shine wanda ya sanya muku dare a matsayin menene sitira yanzu zaka iya fita da ranar Allah da mutuncinka anguwa daga jeren wando eh ai sai a ce alhaji yayi gabo ko baba ya yi gamu ko ba ka bane ba amma da daddare ba sai ka fito tambura a kofar gidanka ma kana shan kana shan kana shakatawa ko kuma ka zauna a tsakar gidanka da kujera da gajeren wando me laifi ne saboda menene dare ya zama ma'ana libas sutura a gare ka ina fata an gane to dai kuma sannan shi kansa daren nan ai kawo shi da Allah yayi akwai hikima wallahi akwai sukarta wanda in ba dan daren ba za ta shiga bakin aiki ba an gani ko saboda bala'in zafin neman kuɗi ya goge babur tun asuba ya fita ya fita kabu kabu an gani ko ya tsaya sallah azhar an gama ta toba dan taimakon daren nan ba ya san wani lungun ba zai shigo ba ko kuma za a wayi gari a ma'ana ba mutane sun ɗauki kafa da ci gaba zai da aiki har ma ya kawo wa kansa ma'ana oba har jikinsa ma ya tabu to amma da yake Allah Allah ne sai ya sanya dare dole menene ba haushe ke cewa dare mahutarwa bawa an gane ko wannan hikima Allah ya maka sannan ita kanta buniya dinka buniya dinka ta hatiya ta gangan jikinka tana buƙatar hasken rana tana buƙatar kuma duhun dare a ɗabi'a an gane ko akwai insijam tsakanin ma'ana gangan jiki da hasken rana da kuma insijam tsakanin ma'ana gangan jiki da duhun dare an gane domin duk wani bacci da ɗan adam zai na rana bai kai ma'ana baccin dare daɗi ba bai kuma kai baccin dare hutu ba bai kuma kai baccin dare ma'ana huta kwakwalwa ba da kuma kuma menene ginuwa gangan jiki shi yasa duk abin da kaga Allah ya ba su rufa bane ba kwarewa ce da iyawa da lissafi da tsari an gane to saboda haka sai Allah ya ce waje Allah wasu waje huwa allazi ja'ala lakum al-laila libasan sai ya sanya dare ya mana sutura sannan kuma akwai abubuwan da ba za ka iya yin su da rana ba amma da dare ba sai ka yi a yanzu misali in kana neman ƙara aure kuma unguwar wani Allah akwai dangin tsohuwar matarka ko uwar gidanka ka ga da rana ka ta aiba zai shigo ko aiwa amma da dare ba sai ka yi burtu ma kawai ka ki zuwa da mota sai ka sa dan babur ya kawo ka ana aje ka sai ka fada zo soro ba shikenan ba asirin ka a ribe ka gama kuma ka kaɗo riga ka taho amma da rana zai zo ba zai zo yanzu na kai mata zai gumi za ku fara tsallan madake da ita ko ba ga bane ba to saboda ka gani shi ma dare menene libas ne sutura ce sannan bayan haka kuma shi kansa dare yana da wani abu da yake ba dan adam na jin daɗi domin ana samun iska mai kyawu saboda da rana ga injina na yi ga guguwa na tashi ga kura na tashi amma da dare ba komai ya zama sakin komai ya zama hadid komai ya zama a nitse hankali kwance kai kanka za ka huta cikin jin daɗi to shine Allah ce kuma wannan ma su bata muka sanya kuma ma'ana mai bacci ya zama lokacin hutu ne in kiɗa asalin al'asabtu bi ma'ana ai alƙatu an gane ko yankewa bi ma'ana ya zama da dare lokacin yanke menene yankewar aiki an gane sai aikin da ya zama laruri akwai aikin kuma da dole sai na dare ne saboda yanayin abin da yake faruwa ko tafiya ko kuma yanayin wani aiki rana ba zai tafi a cikin aikin ba ko kamar irin lokacin ibada ta azumi wani aikin karfi ne ba zai da rana azumi ba to kaga shi irin wannan ɗaiɗaiku ne kuma ba za a sa lissafi da su ba ko amma dai mu sanin cewa dare lokacin hutu ne saboda haka shi yasa duk abin da za ka yi na aiki to kake kokarin kana bawa dare lokaci kana hutawa an gani tunda manzo Allah ya ce utu kullu zai haqqin haqqahu duk wani mai haƙƙi ku bashi haƙƙinsa idan kana da haƙƙi duk wannan kalle-kallen da kake da shi warƙacan wullacen kallican halalicen da daddare fa kaga shi ma zai huta kwakwalwa ita ma tana sakawa na yi kaza kan na yi kaza faɗawa na kaza da daddare ka kwanta ita ma ta huta ba haka bane ba kafafuwa sun huta hannaye sun huta gangan jiki ta huta to shi yasa manzo Allah ya ce komai yana da haƙƙi a ga dan adam saboda haka gangan jikin kan ma tana da haƙƙi manzo Allah ya ce a ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sai ce waje alal nahara nishura sai ya sanya kuma rana lokacin menene a fita a fantsama a je a nemi kuɗi a je a nemi abinci a je a nemi arziki shi yasa hadisi na manzon Allah ingantacce yake cewa idan garin Allah ya waye ko akwai wanda zai je yanta kansa akwai wanda kuma zai je menene ya halakar da kanshi mutuwa wa mubiquha da mai yanta ta da mai kuma halakar da ita domin da ranan ne kake zuwa ka nemo kanka ma'ana abin da zai amfane ka duniyarka da lahirarka da ranin ne kuma kake yin abin da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka domin shine ma'ana lokacin nushur lokacin da za a fantsama a je a nemi rayuwa kuma wannan yake ƙara nuna maka cewa da Allah ya ce waje alan nahara shura wannan yake faɗa maka ashe da rana bai kamata a ganka a gida a zaune ba in dai ba da larura ba sai idan yanayin aikin ka menene na zamani amma rana ma kuskure ne ma a ganka a zaune shi yasa duk wanda ya raina a tarbiyyar musulunci to ba rago bane ba shi yasa kaga annabi mu ba rago bane ba annabi mu ba malalaci bane ba shi yasa mun karanta ana mun ga yadda manzo Allah yake jarimi ne a bagen daga jarimi ne a gurin kyauta jarimi ne a gurin hakuri jarimi ne kuma a gurin tsoron Allah to kai ma haka ake so a matsayin ka na masoyin manzo Allah kar ka zama shamajika kar ka zama lusari kar ka zama soku an gane shi yasa wancan da ya zo yana roƙo manzan Allah ya bashi wannan hikima ya bashi ma'ana hikimar ya je jeji yake yi ice yana kawowa gari yana saidawa ya fi masa alkhairi da ya zo yana roƙo a gurin mutane roƙo cinye ma'ana manzan Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana bara da maula a gurin mutane face zai tashi ran alkiyama babu tsoka dai a ma'ana a gushe a fuskar shi duk roƙo ya cinye ta to kaga wannan me ake nuna maka musulunci addini na menene na afafata shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake magana a ranar juma'a idan nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bay zalikum khairul lakum ko in kuntum ta'lamun sai ce menene fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi ana gama sallah kamar yadda na Allah ya ce waja'al waja'al an-nahara nushura fantashiru ku yadu ku tafi neman arziki shi yasa gurin wasu malamai makaruhi ne ma ranar juma'a ka koma gida bayan sallar juma'a kawai ka tafi neman kuɗi an gane ko ka ko ka je ka koma kasuwa ka bude shago ba ka yi laifi ba ko ka koma ka cigaba da kabukabunka ko ka koma ka koma ofis saboda menene saboda wannan rayuwar da kake kallanta rayuwa ce ta afafata ba rayuwar bacci bace ba Allah ce hola biya arsalar riyaha an gane ko bushra baina yaday rahama ibnu kasir da ibnu rajab alhambali Allah ya kara musu yadda sun kawo wayannan iskoki da kake gani bi ma'ana iska da muke kallanta ita kanta baiwa ce ita kanta ma'ana baiwa ce ubangiji subhanahu wata'ala yake aiko ta gurin bayi saboda haka wannan iska idan Allah ya aiko ta gurin bayi tana zuwa da sakonni ne ma'ana iri daban-daban duk wanda aka waye gari yana musulmi ya san cewa iska tana da amfani gashi kaɗan daga cikin takalolinta ibn rajab yake cewa akwai mayifiru sahab akwai iskar da ita aikin ta kawai ko da girgije ai za ka daga kanka in lokacin damuna ne ko ko lokacin bazara an fara da an fara menene hadari ka kalle da za ka ga gajimare na guduwa wannan iska ce Allah yake ba ta umarni tana kore shi an gane ko sannan kuma akwai ma ta hamilu akwai kuma ma ta hamilu akwai kuma iskar da take daukar ma'ana girgizan da kanta bi ma'ana girgizan kanta yake hawa ya kai ta inda Allah ya ce ya kai ta akwai kuma iskar da ma'ana mata suquhu akwai kuma iskar take kore shi tana mai tsawa tana mai tsawa ya gudu ya tafi inda Allah ya ce ya tafi ita ma kalan iska ce sannan kuma akwai baina yadai sahaba an gane ko akwai kuma iskar da ita kuma tana zuwa baina yadai sahaba bushra idan hadari ya hadu dab da ruwa zai sako ba muna jin wata iska mai sanyi ba ita kuma wannan tana kawo mana albishir ne cewa ga ruwa nan tafi ita ma Allah ne yake aiko ta gurin bayi sannan ya ce akwai kuma ma ya kunu qabala zalika an gane ko ya ummul ard ta ummul ard ta ummul ard akwai kuma iska take zuwa ita kuma kafin ruwa ya sauko za ta share kura da ledoji da hakukuwa daga baya kuma ruwa sai ya rintimo kuna gane ta za a ganta ma'ana dab da sakowa hadari ta sauko aka fu duk ta kore wasu ma'ana yan ƙayoyin kan hanya ta kore ledoji ta kore tarkashin abubuwa shikenan kuma ruwa sai ya zo Allah kenan an gane ko akwai kuma ma'ana ma yulaqahu sahaba an gane ko sahab akwai kuma iska take balbala ga girgije ita kuma da ta zo ta hura shi kuma sai ya kunshi ruwa to duk wa'annan kallolin iska ne duk wa'annan fadan dan su more waye dan dan adam ya more su ne duk wannan fadan jin dadin ka ne duk wannan fadan ka ji dadi ba dan jin dadin mala'iku ba kai din nan da kake ganin kanka ba kowa ba duk wannan kalolin iskokin da Allah ya horar da su duk dan ka amfana ka ji dadi ne mata allakum wa li'anamikum duk dan mu ji dadi da mu da dabbobin baki daya to kuma duk wannan goma ta arziki da Allah ya maka kuma sai ka kibin Allah kuma Allah ya kyale ka sai ka kibin dokokin Allah Allah kuma ya kyale ka ai ka zan butulu Allah ya sauke ka zama kuma muta kenan to shine Allah yake cewa huwa allazi arsala riya'a bushran bayna da rahmati shine wanda yake aiko da iska dab da asakowar ruwa an gane ko dan ta zama rahama a gare ku kuma wannan ruwan shi kansa ma'ana rahama ne ina muka gane ruwa sama rahama ne da ya ce huwa lazi arsala riyaha busram baina yaday rahmatihi me rahmat tashi anan gurin ruwa shi yasa asar ya tabbata ingantacce daga Hassan al-Basri Allah ya tsara masa yadda wani bawan Allah ya zo ya shiku ilaihi faqa yana masa kukan talauci ya masa yawa ya mai katutu sai ya ce istaghfirullah kaje kai wata istighfari sai wani kuma ya zo ya shiku ilaihi aljadab wal qat agan wa qallat al matar yace ya imam fari ruwan sama ya dauke ba ruwa bishiyu da ciyayi suna mutuwa yace ka je ka ta istighfari wani kuma ya zo ya ce masa haihuwa nake so ban matata bata haihu ba ban da yaya yace alayka bil istighfar yace je ka ta istighfari wa'anda suke ɗaliban ilimi na madrasa suke cewa to tambaya uku iri daban amma an sa kuma iri ɗaya sai ce baka ji Allah ya ce ba fa qul tastaghfiru ko rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yace ku ji abin da ubangiji ya faɗa ba yace ku yi ku istighfari ga ubangiji in kun yawaita istighfari yursilu samaa alaikum midrara Allah zai aiko sama bi mana zai aiko muku ruwa daga sama wannan ruwan idan ya sauka a ƙasa Allah yimdirkum bi amwalin zai ba ku ma'ana menene ƙarin dukiya wa banina zai ƙara muku ƴaƴa waja'alakum jannatin kuma sannan zai ba zai sa gonakanku da lambunan ku su cika waja'alakum anhara kuma zai sa koramun ku ma'ana na noman rani su ma su gudana kun ga istighfari ne fa za ka yi amma shi zai sa ruwan sama ya sauka wanda idan ruwan sama nan ya sauka wani zai mamaki to yaya menene alaƙar ruwan sama da haihuwa menene alaƙar samuwar ruwan sama da ƙaruwar jari ko kuma samun aikin yi wani kuma zai ce to menene alaƙar ruwan sama da kuma ma'ana ko da talauci to ruwan sama duk yana alaƙa da waɗannan abubuwan baki ɗaya saboda ai sai ruwan sama na farko wa'annan koguna da fadamu da muke gani me yake sa su karuwa ba ruwan saman ba wannan fadamu da koramu din kuma ai su muke ja muke noman rani da su ba haka bane ba idan ruwan saman ya sauka a shine za a je a yi noma in kai noman nan ka samu amfanin gona a shine za ka je ka ci wani ka aje wani kuma ka sayar wani kuma ka yi sadaka wanda za ka cin nan kaga ya nuna ka ƙoshi daga duk mutum in ya ƙoshi mai kuma yake nema aure da haka suke tafiya aure da arziki haka suke tafiya kullum an gane saboda haka kuma idan a wannan amfanin gonar a shi ne za ka je ka sayar kai kuɗi haka ne kana sayarwa kuma sai ka menene sai aure in ka ci ka ƙoshi ba yunwa kuma sai menene sai haihuwa an gane saboda haka kuma in akwai abinci ba fada in akwai abinci ba rikici in akwai abinci ba talauci ko yanzu najeriya me ya mana talauci eh an yunwa ce ta kawo saboda kowa ka ganshi ma'ana a rame kowa a makale kowa ma'ana ma'ana ido a can a cikin lungu duk me ya kawo wannan yunwa ce ko kana cin ma'ana wannan trimil din ko kana cin su to ka cika ka mutu kake yi ba cin daɗi kake musu ba da Allah ko suna da ake ci uku ba wani garo garo ma zai kwasa man ma kamar birsine birsine ko ba ka bane ba yana cin shinkafa yana tona kuntu da tsakuwa ba haka bane amma in son samun ka ne fa a ce ga wata gashashshiyar kaza ga farfesun kai ga farfesun kayan ciki ga wani irin yan allad a gefe ga kuma ruwan sanyi ga yanzu tana buga ka haka ya kamata a ce ka karya da safe haka ya kamata a ce ka ci abincin rana haka ya kamata a ce ka ci abincin dare dan kuma sannan ba ka tsoron gobe ba haka bane ba sannan kuma ba ka tsoron rashin lafiya ka ta faɗo maka ba ka tsoron kama ta ta haihu a wannan yanayi to dan Allah ka faɗa min illa muna samun wannan haka za a gan mu ba haka za a gan mu ba daban za a gan mu kuma ta muna kyalli Allah ya ji kan kala rawi ko ya ce wa yunwa ce da talauci 'yan najeriya ce ba ka ganin mutum da je saudiya in yi dawo mai kake ganinsa fulfultun da ya bai rigima a gida da hayaniya duk wanda ta saudiya ya bai rigima a gida ne ko amma wannan rigima ba ta hana ya canza sai ka ga mutum ko aikin hajji ya je in yi irin ta kwana arba'in na ko talatin sai ka ga ya canza to saboda can ba yunwa ba fargaba ba zulumi ba jimami ba tashin hankali ba kunci ba fushi ba hasada ba kiyayya ka gani kowa zai ce koshi kuma ga albarka haramai ne kana makwataka da manzan Allah yana kai na tashin hankali kana makwataka da ɗakin Allah yana kai na tashin hankali ka ji ka koshi kuma ka je ka dawafi da Allah me ya buke cikin ka a rayuwa ai baka da bakin ciki a in ka ji an ce zuciya kamar tsumma to sai na talaka eh Allah ka rawa da talauci Allah ka kiyashe mu kamar ka tanga karfe da shi dan talauci bala'i ne ko ibada ka bata tafiya da talauci daman dai kada ran kada ham kar kudin su yawa kar ko menene yawa haka ma manzon Allah ya ce baina baina dai sai sai sai an gani kar ya hana kai shigarta da kai kuma dukiya amma in talauci yawa ai ba nutsuwa kowa ma baya kaunar ka kuma kai ma kusur haushin kowa kake baka ji ta wani mai magana ba ya ce wa ina ma ina ma sama ina ma za a yi ruwan su ba gilu waki ne ma kowa ya ranka wai kowa da inda yake wai a ruwan su ba gilu baki ne ma yi mana to kaga dan Allah me ka wannan ba talauci bane ba a ba shi da shi ne a in gina da shi abada su haka ba ko a ko kuma in talauci ya ce ce wai wai ina ma kahon mashi a hannunsa yake wallahi da buɗe wallahi da yau zan busa domin da Allah an wanda ya kashe miliyan biyu auro amarya za ka wannan fata ya ji daɗi ne? ko wani ne mukami da aka zashi a wani ofis yau a masa handin oba gobe za a je banki a canza sigineto eh sai ka baka cewa abuza gobe a yin gaji ana abuza abuza talauci ne masa tsorin da minti eh to Allah na talauci kasan talauci san batu yake sawa kai ta tafiya baka san ma me kake faɗa ba ana maka wani ana maka wani baka ma san wani ake ba to ba hankalinka ba anan yake ba Allah ka sauke to mu kuma muna jira ga arzikin amana banza ga arzikin amana wafi ka gani ana mana kashin dankali hak Allah sauke ai ai dadin dai abun ko dadin dai abun gidan guda biyu ne shine dai dadin dai ka ci ka tara ka ci ka sha dai kayi teba ka mace kabari ya karba ka rube kuma zuwa ta sharba duk haka zami in ka zaba ka zama haka sai dai kai wali Allah da daban ne amma in dai kai farar hula ne to wallahi sunan ka ma'ana cikin ka tsuzo ina wata rana a ciki ina wannan dadin ina wannan madarar ina wannan esin ina wannan kaza babu tun tafi ka tafi kuma gidan gaskiya to saboda haka duk dan adam in mai hankali ne zai kan shi fara wallahi za ka yi kanka fada in kai mai hankali ne duk abin da ka tara a nan za ka bai shi Allah fa da kansa ya ce mine ne mun halice ku kun zo duniya daidai ko wala qad ji'tum munafrada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah ya ce kun zo mana ɗaya bayan ɗaya tsirara saboda tsabar talauci ma zikir ka zo ba talauci ya kai talauci ba wanda ya kasa sa wanda ya kasa sawa kanshi wando a cikin gatimarsa saboda babu da rauni ka zo duniya zikidin tsirara baka da komai sai da aka zaka da dan karfi aka sa maka to amma da kai ne gida motoci wane ne wane ne duk to wallahi yadda ka zo zikidir haka za ka koma zikidir to muke kawo wannan mu faɗa muke kawo mana mu faɗa muna muna san cewa ma'ana wannan yini ne takaitacce za mu koma ga Allah da mai shi da mara shi kowa zai je kuma ya bayani abin da ya shuka a wannan gidan to Allah ka kiyashe mu amma ƙasa tana buƙatar addu'a sosai tana buƙatar addu'a sosai ɗazu ne wani limamin surutu ya yi alƙanar na ce ba na ce ba alƙanar ba ce kaɗai ɗazu kuma sai nake sauran profesa mansur yalwa ya ce ai addu'a ba za ta yi aiki ba sai mun yi da cikinmu wannan kuma gaskiya ne kuɗa kuna tauna alƙanar kun tsaya halin ku bai canza ba kwaɗayi da bara da maula ina za mu canji ai in za mu shekara muna alƙanar a masallaci in dai ba mu gyara halin wani na kwaɗayin ba ko in dai za mu sake zaɓa wa'ina mutanen ko to wallah kashin mu ya bushe yanzu nan kuna gani a ranar laraba wani gari a lokal gama a baucin nan an hasko garin kowa ya gani ga masallacin juma'a ga komai amma ba ku abauci ba abaucin tsindin ba arewa ba kowa garin har masallacin juma'a ga gidan hakimi ne ko sarki abauci ba abauci ba yaƙi ya ci mu ba za su su masu gudu ba zai gudu ba e bindiga sau muna jin don jami'in tsaro ce ba sai kana da matsayi maza baka tashi biyar ko bakwai to ya wancan mai jigida a rataye wani ma na bin sa a bayan yana harbin yana gyara masa jigida tana war war war kawai zubawa yake ina zaka tinkare shi ayo ai ko ni ne zan zan gudu in na gama bindiga ba za ta iya mun ba zan jefar da ita a to ai magana gaskiya zaka yi shi wancan jigida gare shi za ka iya da shi ne ai ya fi ƙarfinka amma wannan lokacin da kai wallahi wani bindiga ta haife shi wallahi wani sojan bindiga ta haife shi wallahi ta haife shi kaga ta koke ƙarfin yayi kamar ƙarfin wasan yara wallahi ba ka gani kamar irin tsohon yan kwamanka tsohon keke da naka na babanka wallahi ƙarfin ya goge yayi baki haka za ka ga wayan bindigar eh ko baki ɗaya hasashin ba za a bashi goma ba zai wahala bashi guda goma to ya zai iya an irin wannan ko gurin masu gatar yaje da magirbi dole ya gudu saboda ai kayan harbin kayan harbin ya kare ya za ka yi eh ai sai daga saranda su kuma su kuma waɗannan karasa ina su samu kamai wallahi ko wallahi wallahi duk wanda ya sake dangwala waɗannan mutanen wallahi muna maka la'anar Allah sai Allah ya kama ka wallahi ba mu yafi maka ba wallahi ko ubanka ne ya tsaya taka wallahi wannan bala'i muke ciki wallahi bala'i muke ciki musiba ce eh musiba ce eh kuna ganin bala'in da muke ciki yana cin mu amma wai kai jam'iyyar kala jam'iyyar kala Allah ya la'ace ka da jam'iyyar taka baki daya wannan shi ne hali muke cikin wannan to yanzu wannan aka zarce an ba mu san sakamakon ba ai ba mu san ya zamu yi saboda haka to in za mu tashi mu haƙura da talaucin mu da kwaɗayi mu tashi kar wani ya yadda wani ɗan takara ya ɗauko ya duk wanda bai muku abin arziki ba kowa ya kwaɗa da shi ko kansila ne ko ladan na masallacin ku ne wallahi ku jefi da shi yo me a ciki me amfani ladanci in ba ka tashi al'umma ba manzo Allah ya ce man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaiha fa shaqqa Allahu alaihi manzo da ce duk wanda ya jibinci shugabancin al'umma ta ya tsananta mata Allah ka tsananta mishi to wannan me muke ciki wannan kuma me akwai dan ne wuce wannan amma yau guda ɗaya da ka faɗa abin wanda ka ka zagi wani me me me goshi a gaban guda a gaban goshi idan za za za rade ka a neme kamar alasa kafin ma a gane ina aka kai kamar an jigata ana can ana gana maka alama eh wuce irin kasa ce wannan yanzu za ku kalli wani a facebook jiya na gani ko shekaran jiya a kano kawai fa yana zaune yana sai da man shi kawai jami'an da suka zo kama shi wai an yi fashi a katsina a gari kaza wai da shi ya ce da duron mansa guda 65 ko da uku da kudinsa a lokacin 82 a aljihunsa aka kulle yanzu shekararsa 22 shekararsa 22 a duniya sai a satin nan ko a watan aka fito da shi nan hannun masu lalata masa wannan hannun jami'an tsaro nan masu lalata masa wannan ya ce kuma har yanzu ban san hawa ban san sauka ba kawai aka man aka ci na yanka wannan fa najeriya kenan da mugayen alƙalanmu ai in za a fara halaka mutane alƙalai ne lamba ɗaya masarranta makiya allah makiya manzan allah aka sanar ku yan wuta ne in ji manzan allah ba in ji ni ba ai manzan shi alƙudatu salasun alƙalai uku ne ko isra'ilin bin nari wahidin biljan ya ce bi in ji yan wuta ne sai dan aljanna ce man lam ya'rif al-haqq wa lam yaqdi biha alqalin da bai san gaskiya akan kes din ba kuma bai hukunci da gaskiya ba al'a man arafa al-haq wa lam yuqri biha da wanda ya san gaskiyar amma saboda rashawa yake aiki da shi ma dan wuta ne inji manzon Allah ba ne shi maka dan wuta manzon Allah ce kai dan wuta ne manzon Allah ce man arafa al-haq wa qada biha fa fil janna sai wanda ya san gaskiya kuma yake da gaskiyar kana gani fa yanzu yan fashi silalata yan iska silalata ko yana da ake kama zaka na ce so uku yana zuwa kudu so uku ne ce me ya ka fito kudi na biya wa kunce shi alƙali a'a to ai daga sama aka bani umarni tun da ka ga bala'i sai ka ce kayan zani ba ka da wani hujja cewa daga sama ne wallahi ba wani alƙali da zai kame mai hukunci a hana shi hukunci ya ce o da aka bashi daga sama sai ka daga ranar sai ka aje ka ce to ba za ka iya ba tun ba maka da maka aiki da abinda ka yi bayyana a gare ka ba Allah ba zai kama ka ba wallahi gwara ka koma bara da maula akan ka yanke mutum da hukunci yanzu idan Allah yanzu wannan alƙalin me zai ce da wannan mutum da su idan an tsaron da alƙalin kun cuce shi bai aure ba yanzu ba shi da komai ku auna shekara 22 years 2000 nawa kenan 2023 kenan ko eh 4 kenan ko to a lokacin da duk kudinsa 80 da wani abu ya ce da duran mansa duran 60 ko 80 da wani abu ku kalle shafe zau gana ne yana magana yana ci a taimaka masa ya ce kai aure shi to a lokacin ina matashi ne wannan baki ɗaya ka kashe masa rayuwa baki ɗaya an rubuta shi Allah ya soke shi yasa duk wani iskanci alƙalai suna da hannu a ciki wallahi babu yadda za a zauna lafiya a ƙasa inda ba adalci inda adalci duk wanda ya ba mai haka Allah ya ce ba walakum fil hayati ko qisasun inda za a qisasi to za a zama da lafiya amma inda ba za a yi ba idza saraka fi mudayif ko amu alayhi hadd shi yasa da zama nake jin shan kuruntum yana magana cewa wallahi siyasa da za a yi tuwanci tun san ba ta taɓa irin ta ba caye yanzu yanzu yanzu kwalaka su kuma take a hannunsu ko dai ka yi ƙoƙari tuwanci tun sama ka jira ka fulga hannayen ka jefar da su ko kuma ka bari su wujujjuka ka dama kana hannunsu a kwala wallahi kuwa duk muna kwalar su yanzu duk hannunsu na kwalar mu kowa sun cukume shi yanzu ko dai mu tashi 2027 mu ce ƙarya kuke ma'aita mai dara za mu ci abin da ku ba mu kuma za mu zaɓe ku ba kuma duk wanda ku ya zaɓe su ku kulla adawa da shi ba mu ku ba masoyin ku bane duk wanda zaɓe su wallahi wallahi ba mu ku ba masoyin ku bane wallahi makiyin mu ne makiyin addinin wallahi ba sai an waye gari ma addinin an hana ka ba kana ga wata zindiƙiya har tana ci a kawo arewa hari wai kuma mijinta kuke so isa duk wanda suka fito suka ce musulun musulun su fito su tuba su fito su tuba wallahi in bu tuba wallahi sai Allah ya tambaye su wanda suka yi musulun musulun suka tallata ku fito ku faɗa masa to gashi ka ha'ince mu ka zalunce mu Allah ya saka mana al'umma ku yafe mu dan haka aka tabi lan ku sako sako ba haka bane ba kuma da gaskiya mana ha ba malamai suka tallata shi aka tallata musulun musulun kuma eh ta zama da kaddin mutu ba suna kan bakansu ko to Allah ya mana maganin su da mu daman ne ba mu yi ba da mu daman ba mu yi ba tunda mun na rike wasu yamman jafar akan wannan ba dama na rike ta dama na rike wasu shek zaman akan wannan wannan shugaban namu dama ne na dauke ta wallahi wa'annan malaman namu irin su albani irin shek zaman ko aya ne kuke kallon maganganun da suke a baya kamar yanzu kai ka ce buɗa musu aka yi littafin wayannan mutanen guda biyu kalli maganganun su na baya ka auto ka gwada ka ɗauko su ka gwada ga me muke ciki a'a kawai sai mu san zuciya ya ku na'am to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa allazi arsala ar-riyaha busran bayna yaday rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar da ruwa kuma daga sama ruwa mai tsarki wato wani abin mamaki wato hikimar Allah ba ta karewa ibn kasir rahmatullahi alaihi imam al-bawani wannan Allah kara masa yadda yake faɗa yake cewa ku kalli wani abin mamaki a ruwayen da ake da su na duniya da a kogunan da ake da su na duniya za mu ga cewa kogunan da suke ba da ruwan zartsi da ruwan gishirgin sun fi yawa ba don komai ba malamai suka ce wa'annan koguna da ruwaye da Allah ya sa su masu irin wannan yanayin su ne fa wancan hadisi wanda ibn har ya kawo a farkon bulugul maram dinsa an gane ko an an mai an mai titul bahari ko dangane da ba'ana abin da ya mace a ruwa an tabe shi an ma'u an an ma'il bahari yace huwa dahuru ma'uhu alhillu mai tatu yace wannan ruwan ma'ana ruwansa mai tsarki ne kuma duk mataccen cikinsa da ya mutu mai tsarki ne saboda duk abin da ya mutu a wannan ruwa gishiri ba zai bari ya lalace ne ya ɗoyi to duk wa'annan tekunan haka suke da wannan zarfin da kanwa kanwa gishiri gishiri ya ce su kuma wa'annan hikimar da Allah ya wa'annan ruwayen saboda su ne suke ba suna suke ba da wani sinadarai a duniya baki daya sabanin ruwan daɗi musamman ina ga ko ibn rajab ne ko kuma shi ibn kasir ne da ya zo ƙarƙashin waccan ayar ai yayi dogon maganganu akan wannan an gane ko yake nuna cewa hikimar ubangiji ce wanda ta kaddar wayannan tekuna su kasance masu irin wannan ɗanɗano ba don komai ba saboda za su za su iya ba za su yin wani numfashi wanda wannan numfashin shi ke mai da wani wanda yake ba da wani wata waiza ta daban wanda dan adam da dabbobi na doron ƙasa suke amfanuwa da wannan nishin na wannan tekuna sannan shi kuma sai yana mana cewa ruwan daɗi tekunan ruwan daɗi su kuma yawansu bai kai na waɗancan ba to almimu da inda za ka yi dogon bincike za a ga ƙudura ta ubangiji da hikima masu ɗimbin yawa a cikin wannan tsari allah ka samu dace to shi ruwan sama shi ma ma'ana ruwa ne mai tsarki saboda ko da ruwa ake sama wata ramar ala fitowa yake yi sai ya fito idan jika shi ya ce ha za hadisu ahadin bi rabbi sai ya dan fito ruwan ya dan jika ya sosai haka sai ya ce wannan saboda sabon halitta ne daga ubangiji na an gane ko kuma wanda abin da baka mamaki kai Allah ba shine Allah kaga mu yanzu anan kallo muke wannan girgizan ko ruwan a sama yake amanne ba wai ba shi da alaka da sama an gane ko kawai ma'ana a sama yake yawo a tsaye Allah ya rike kayan shi duk wannan mamakon ruwan da za a zuba ba fa daga saman bane ba kawai da Allah ya fita wa an zalla min al-ma'i wa an zalla min as-sama'i ma'an darura wannan kinaya ce ai saboda daga jihar saman yake sauka ba daga asalin saman ba an gane ko girgizan ba ai kuma duk wanda ya hau jirgi ya dogon tafiya za ka ga ai cewa wannan gidagidan duk kuna wuce su za da kale ku za ka su gasuna a ƙasa an gane ko kuma in kun shiga cikin girgi za ka ji kamar kuna kun taɓa soso kamar jirgin ya taka su haka jikin jirgin ma'ana yana bi ta cikin gajimara kaga kenan ba a saman suke ba amma suke dauke da wannan mamakon ruwa ba za kuma su faɗo ba ba za kuma su fashe ba sai da izinin mai su baki daya da Allah wannan babu hikima a gurin nan akwai hikima inna fi zalika la'aya akwai aya amma ba ma gani kawai muna ga normal ayi zuwa la yawan ba mu normal kake kallo wallahi ba normal bane ba shi yasa zaka ci gidan ku in baka ba Allah ba duk wannan ta goma ta arziki ne maka duk dan kamar kayan dadi ne ka gani kana gani fa da ka bar duniyar shi ma saman duniyar ma ta rubuce ai da adana da da kima kuna gani ba da an yi busa ta biyu ba ta yi ta farko ba da abubuwa masu ma'ala sai share su daman dan waye su dan waye daman dan kai aka yi dan adam duk wannan sauko da ruwa daga sama da taurarin nan da farin wata da rana duk dan kai ne wanda wannan rana ita ma tana da tasiri gurin jikinka makanta wanda inda baka ganin rana da idan ka matsala zai samu gangan jikinka ma matsala za ta samu in dare ya yi dogo ba rana matsala in rana ta yawa ba dare matsala komai Allah sai riba maka shi ya ta'aqaba ni fina al-layl wan nahar ya ta'aqaba ni ash-shams wal qamar an gani duk wani inna fi zalika la'aya na'am sai Allah ya ce linuhi bihi baldatan maita Allah ya ce sai yasa sai muna raye wannan ruwa da shi ma'ana matacciyar kasa mai ce matacciyar kasa irin ta yanzu kaga yanzu duk kasa a mace take a bushe ba komai za ga dabbobi kan suna cin mana maina ko saboda yunwa ba abinci da kuma za ga yana cin darbejiya shi ma ba abinci to yanzu kasar mana sunanta a mace an gane ko amma Allah yana saukar da ita ruwa ba shikenan akhadhatul ardu ko zukhrafaha wa zayyanat eh an gane ko an Allah yana zuba mata ruwa shikenan sai kasa ta min ta kumbura sai ta dauki ciki sai ta tafi amai ta haihuwa kore da wanda aka shuka da wanda Allah ya shuka kayansa duka kana fita wajen gane koren kyar gurin sha'awa in gona gare ka har gewaya kake son ka je kai ba haka bane ba amma me kai ruwan saman kai ka saya lita nawa ka maka tanka nawa ka saya eh kwayar yakin ka fa kawai kai haka ka binne waye kumbura ta waye fasa ta waye fito da wannan tsiran nan duk ba aikin ka bane ba amma Allah ya gada maka ce naka ne kuma an ci a biya ka akwai abin da ya wuce nan gata naka ne din kuma Allah ya mallaka maka in an ma ta'adi kuma dole a biya ka dan an kibe ka kuma Allah shi ya biya ka ya kama wanda zalunce ka ka gani to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa nusqiyahu ko mimma mimma mimma khalaqna an'aman sai mu shayar daga abin da muka halitta na mutane shi yasa Allah ya ce wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy kowane abu da ka sani a rayuwa yana amfani da menene da ruwa komai yana da amfani da ruwa ba abin da ya baya amfani da ruwa a duniyar babu shi haka Allah ya ce sai dai kai in baka san bangaren aikin ruwa abin baka sani ba an gane kawai yanzu an ce komai yana alaka da ruwa gangar jikinka zaka sani da awakinka da tumakanka da lagiretanka ba haka bane ba amma iya dan zaka tsaya kawai amma in kai zurfi ko ka je gurin kowane masu sana'a ko kowane masu ma'ana harka za su faɗa maka rawar da ruwa ke taka a wannan bangaren kai iya bangaren ka sani amma da an faɗa ma kowane bangaren ga ruwa yana da gudunmawa a kai kuma da in ba ruwan komai ya tsaya shi yasa ruwa shine komai an gane to shine Allah subhanahu wataala yake cewa sai mu shayar da bayin da muka halitta wa anasi ya kasira da mutane masu dimbin yawa an gani kaga da ruwan a shi za ka sha da shi za ka yi girki da shi za ka waye gare ka amfanin noman gona ko na rani ko na damuna ka zuba a mota ka zuba a kaza ka zuba a kaza ka zuba a kaza an gani a yanzu komai da ake samu na kuli da man kadanya da su man zaitun da su menene ai sai an zuba ruwa an murza sannan yake ba da man ko ko ba haka bane ba ai ko tunkuza da ake nika ake markaɗa ta da jirmi irin yadda iyayen musu ke na da ai sai an zuba ruwa wannan mirjin kuma shi zai juyar da wannan ruwa ya tsatsabo menene mai a wannan gyada an gane ko in zaitun din ne man zaitun din shi ma haka ne in man tafarnuwa ne shi ma haka ne in man habbat sauda ne shi ma haka ne an gane in man kadanya ne shi ma haka ne duk kaga sun samu asali daga ina da ruwa to kenan Allah yayi gaskiya da yace waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy kowane abu da ka gani a duniya akwai ruwa a cikinsa yana tasiri sai dai kai ba lallai ka sani ba tun da bangaren da ka sani kaɗan ne akan bangaren da baka sani ba amma inda za su maka bayani masu wannan hirfa za ka gane cewa lallai akwai ma'ana akwai damar da ruwa ke taka a bangaren to Allah kamar samu dace na malakan sarrafna wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharun الناس إلا كفورا to kun ji ko Allah ce wala qad sarrafna fi wala qad sarrafna ko wala qad sarrafna bai ko bainahum Allah ce mun ma'ana mun jujjuya ruwan nan a tsakanin su fasara biye ce Ibn Abbas Allah kara masa da yake cewa abinda Allah yake nufi cewa zaka samu yau wani bangaren wannan kasa a wannan shekarar ruwan ya kai musu wani bangaren na kasa kuma kadaran kada ham wani bangaren na ƙasa kuma fari suka samu haka wani ya fasara ayar wasu kuma suka ci a'a abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi zaka ga wani lokacin an yi ruwa ma'ana mamako wani lokacin kuma ana an yi ma'ana yayyafi wani lokacin kuma ga an yi kunzumi to shine dai abin nufi walaqad sarrafnahu an ga walaqad sarrafnahu bainahum an gane ko li yadhakkaru mun rarraba wannan ruwa wata shekara nan yafi nan yawan ruwa wata shekara nan yafi nan yawan ruwa wani gurin kuma a shekara ɗaya ma ka samu can ruwan ya zuba da yawa amma inda za ka yi ɗan tattaki kuma wani gun ko yafi ma ba a yi ba wani gun kuma an yayyafi ƙasa ba ta fara ba to haka Allah ya ce haka muke juya shi da maga dama saboda haka duk mu gane da laban ruwa da laban amfanin gona duk Allah ne yake badawa an gane tunda manzo Allah ya ce wannan ƙara da muke ji idan hadari ana ruwa ai wannan sautu ne na mala'iku an gane ko suke yin tsawa ga girgije su kora shi tafi guri kaza gu kaza za ka tafi Allah ya ce ka saki ruwa a guri kaza can a saki shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa muna saukar da ruwan ne ma'ana gwargwadon bukatar kowa kenan idan da Allah zai saki ruwan yayyawa to kuma sai ya zama illa sai ya zama cuta tunda wancan hadisi ne Imam Bukhari wanda ya zo gurin manzon Allah ya kawo kuka farin ba ruwa dabbobi suna mutuwa hanyoyin kasuwa sun tsaya ka roƙon mana Allah ya ba mu ruwa manzon Allah ya roƙa ruwa ya zo amma kaga da ruwan yayi yawa fa hanyoyin ma sun cika ba sa biyuwa dabbobin ma yanzu ba za su iya zuwa kiwo ba amfanin ma ba zai girma ba kaga sai ya sake addu'a manzo Allah ruwan ya zama na ya tafi kenan komai idan Allah ya ga dama sai ya halakar da mu da shi kuma komai idan Allah ya ga dama zai iya zama ni'ima zai zama ni'ima a gare mu to shi yasa mu gane duk wa'annan ayoyi ne Allah yana karanto su yana faɗa mana dan mu gane girman waye shi kuma mu sani cewa wallahi ba abin da ya gagare shi duk wannan hali da kaga muna ciki tsokanan shi muka yi ne an gane ku amma inda za mu dawo turba za mu dawo hanya Allah yana kawallon mu inna Allah ra'udun bil ibad Allah mai jin kan bayansa ne to Allah ka ji kanmu ka ba mu ikon canzawa ka ba mu ikon gyarawa abinda na faɗa daidai ubangiji ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله wayanda suke bukatan karatu kamar yadda ake ta yin tambayoyi idan ka shiga